To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu mu akan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a muna tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa akan wannan layi. Kamar kan da muka saba a tafsirinmu na kwana biyu kenan, tafsirinmu na kwana biyu kenan. Da Shak zai ci gaba da ita a 2022. wanda muka shigo cikin watan Ramadana a uh, watan uh, uh, sunan shiga April yau muna yau Tuesday 5 April 2022 da za mu ci gaba da wannan tafsiri da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa jiya ya zo mana da karatu kaman kan da muke magana jiya kuma bancin ya kare da yawa sun kira Uh, yau in shai ya kare karatu ba za a ɗauki kira ba kamar kana nake magana inna ma abin da za a ɗauki kai da kake da tambaya ka yi recording ka test ka aiko mana za mu play wannan recording ka da kai na tambaya shak zai amsa kuma amsa biyar kawai shak zai amsa na mace ne ko namiji ne da kake da tambaya a cikin karatun da shai zai yi recording zaki mana audio recording ki test mana insha Allahu shak zai amsa kuma shak ya jiya ya ɗauko karatu a cikin suratul bakara da ya mana karatu a kai za mu ci gaba da ita a yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya shak assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya shak jama'a ku hakuri kamar shak gunsa akwai ɗan network problem amma mu yi hakuri zai zo yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shak shak wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu na bismillah
أعوذ بالله السميع من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصحابة المفضول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قدي ومك عظيم ورضي الله تعالى عن رسول الله والصحابة barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci na wato ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma duk da na fahimci ko don kasance kasancewar wato yadda muke ana aikin kosan jama'a kuma duka ana amfani da abu guda daya to na san hakan zai gadar da wannan rikicin na wato network. To amma a takaice a gurguje malamai suna cewa ma la yutraku kulluhu ma la yutraku ma la yudraku kulluhu la yutraku ma la yudraku kulluhu la yudraku jillu la yutraku jillu saboda ba za a iya samun shi baki ɗaya ba amma to ba za a bar shi baki ɗaya ba idan har ba zai samu gabaki ɗaya ba to kar a bar shi baki ɗaya in dai matukar abin mai amfani ne to daga ciki ilimi naki ayyuka khairi suna ciki to da ƴan uwa suka fi sani yau insha Allah za mu tashi akan tafsir da muka saba yi kashi na biyu a tafsirin da muke gabatarwa na wannan wata na Ramadan a shekarar 2022 wanda insha Allah da izinin Allah mai kwa mai komai za mu tashi a dai cikin sunan na suratul Bakara wanda yake mana mana yake bayani jawabi akan annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma insha Allah zamu tashi kan wannan jawabi bangiji madaukakin sarki yake yi mana a kansa kuma zamu yi bayani kan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam da su ahalil kitabi musamman abin da ya shafi wato juyawar alƙibla mun tsaya a ayan nan ne dai da Allah madaukakin sarki yake wa manzon Allah umarni tare da zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wala in ataita alladhina utul kitaba na'am ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك لمن الظالمين Allah madaukakin sarki bayan yayi umarni wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kan nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل أما يعلمون الله يتي زام جوير دك يا رسول الله kamar yadda mun fahimta cewa kai alƙiblar da kake so ga ta nan to sabila da haka za mu juyar da kai alƙiblar da kake so wannan alƙiblar ita ce fuskantar ɗakin Ka'aba Allah ce falan walliyannaka qiblatan tardaha hakika za mu juyar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam alƙiblar da yadda da ita to wannan alƙiblan shi Allah ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juyar da fuskanka ta yankin masallacin nan makka ɗakin ka'aba kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka kamar yadda Allah umarce shi kamar yadda muka ba da watanni da abin da ya faru to sai wani abu ya zo ya juya ya zamto su wa'innan yawa suna zuwa su samu annabi sallallahu alaihi wasallama suna ce masa ya rai ta jumta ta kima da fika almalumati inda na lattaba'naka suka ce ina ma da ka tsaya ka ci gaba da yin sallah akan alƙiblan kan nan da muka sani wanda ka zo garin Madina kake yi da mu ma mun bi ka mun yi imani da kai mun karbi addinin ka ya rasulullahi to wannan abin da su Yahudawa suka faɗa wa manzon Allah sallallahu shine Allah yake martani yake tabbatar da cewa wa'innan Yahudawan ƙarya suke yi ba su da niyyar imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani abin da yana sun imani da sunan alƙibla a'a kawai fakewa da suke so su yi da alƙibla ta yanda za su faɗi abin da suka ga dama wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa wala in alladhina utul kitaba ya rasulullahi da a ce za ka yi ƙoƙari ka biye wa wa'in da ka ba su littafi su ne Yahudu da Nasara. Wala in ataitan ladina utul kitaba bi kulli ayatin. Da da ka zo musu da kowace irin aya ne na Alƙur'ani ko kuma wata aya wacce take ta mu'jiza ma tabi'u qiblataka wa'innan mutane sun yi kafircin da ba za su taɓa yin imani da kai ba. Kuma su sani cewa wa ma anta bi tabi'in qiblatahum. Kai kuma har abada ba kai babu alƙiblar su su sani Allah ya ce ku cire rai wala in ataita alladhina utul kitaba anan malamai sun tabbatar da farin Allah wala in wato fi'ili ne sai ya zama a matsayin wala in ataita ina da a ce ataita da ka zo ma wa'innan alhalin ya zo a fi'ili ne wanda yake mudari'i wanda abinda ake bukata cewa wato fi'ili madi ne yake bukata a fi'ili mudari'i abin da ya kama abin da Allah ke so isar a nan shine walau domin ita la'in din nan tana zuwa ne ta nuna abin da cewa ina da a ce za ka zo musu takan yi ishara da kaman a ce an riga an yi ne amma abin da ake so a tabbatar walau ne to amma Allah yana so ya yi rantsuwa da lamarin sai Allah ya ce wala'in wallahi da a ce wannan sharadi ne Allah ke so ya tabbatar a ce talladina utul kitaba da a ce za ka zo ma wa'innan wanda suka ba aka ba su littafi yahudu nasara bi kulli ayatin da kowace irin aya ne Allah ce ma tabi'u qiblataka bara su taba yin imani da kai su bar alqiblan su su dawo bin ka ya rasulullahi amma su ma wa ma anta bitabi'in qiblatahum su sani cewa ba za ka taba bin alqibla irin tasu ba kaman yanda kai Allah ya haramta maka bin alqiblar su kuma su sani kai ba za ka bi nasu ba domin ko da za ka bi nasu ba za su yi imani da kai ba ya rasulullahi wa ma anta bi tabi'in qiblahum Allah yana sanar da yahudu cewa annabi ba zai bi alqiblan su ba me yasa wa ma anta wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd wa inda shashin su ma ba su yi imani da shashin su ba da yahudu da nasara kowa yana kallon yanda ya ga dama ne to Allah ya ce wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd idan har ma annabi sallallahu alaihi wasallam kokari kake ka haɗa kan al'umma ka jawo kowa ya imani da kai to ai in ka bi alƙiblan da su ce na yahudu ka bi in ka juya ka bi na yahudu da su ce na nasara ka bi in ka bi na nasara su ce na yahudu ka bi to wanne ne a cikin su zaka gamsar da su ya rasulullahi shi Allah ce wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd su kansu shashin su ba zai iya rankwafawa yayi biyayya wa shafi ba wa shashi ba kowanne a cikin su na addininsa ne yanda ya ga dama ba yanda na yi a gamsar da su shi yasa Allah ke gaya mana cewa wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat al yahudu ala shay wa hum yatluna al kitaba kadhalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim to ubangiji ya bamu bayanin cewa yahudawa sun ƙaryata nasara nasara ma sun ƙaryata yahudu to a ciki duk wanda ka gamsu da su ce zan yi ko dan al'ummawa ne ko dan kabilan yahudawa su yi imani to nasara da su ƙara bauɗe maka ya rasulullahi in ka ce kuma zan yi domin nasara su yi imani to yahudu za su ƙara bauɗe maka sai ya zamto babu ɗaya da aka samu nasara a cikin su shi yasa Allah yake cewa to ma tabi'u qiblatak wa ma ba'duhum bi tabi'in qiblata ba'd shashin su ma bai yi imani da shashi ba balle ya bi alƙibla na dan uwansa Allah yake ce mana wala in ittaba'ta ahwa'ahum wallahi ya rasulullahi da a ce irin wannan san zuciya da suke zuwa da shi na cewa sun san tabbaci ga yadda Allah ya yi umarni amma suka juya suka zaɓi yadda suka so wala in ittaba'ata ahwa'ahum da irin wannan soye-soyen zuciyan sun za a bi shi Allah yake cewa da yi hukunci min ba'di ma ja'aka min ilmi bayan ga nassi ya zo ya tabbata cewa addinin manzon Allah shine gaskiya Allah yake cewa to inda za ka yi irin wannan innaka idan lamina zalimin da kai ma da ka tashi cikin mutane azzalimai wannan aya da Allah yake cewa wala in ittaba'ta hawa min ba'd ma ja'aka min al-ilmi innaka idan lamina zalimin ba ta magana da Annabi Muhammad wannan a ka'idar larabci abin da ake cewa wai shine al-kalamu bil mukhatab wal murad bihi ghayruhu ana magana da mutumin da ake magana kamar kai ne kana so ka isar da sako ma wani mai aiki mai muni sai kana magana da wani abokinka kai tsaye ko kana magana da wani na kusa da kai kai tsaye to haka Allah yake in yana so ya yi magana da manzan Allah da al'umman annabi sai ya nufi manzan Allah kai tsaye domin ku al'umman annabi Allah yana yi da ku ne ba yana yi da annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah yake cewa wala in tabata ahwaahum lallai annabi da zaka bi irin son zuciyansu wa'innan Yahudawa min ba'di ma ja'aka min ilmi bayan abinda Allah ya baka shi na ilimi na alqur'ani innaka idan min zalimin da ka kasance kana cikin azzalimai anan za ku fahimci wa'innan ayoyi ba da manzo Allah suke magana ba yaya zamu da irin ayoyin da Allah ke cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah kada kai biyayya wa kafirai da munafikai Allah ya sani totally manzo Allah babu hanya da za a ce wai annabi ya bi munafiki ba hanya za a ce manzon Allah ya biyayya wa kafiri kuma sannan ittaqillaha wa zai ga manzon Allah sauran Allah ai annabi da kansa yake cewa ana atqakum lillahi wa a'lamukum bi na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah to ayoyi suna nan daban-daban a alqur'ani wanda suke umarni da gargaɗi suke tsawatarwa idan mutum ya bi lalibe sai ya halaka shi alhalin yana so ya nuna cewa ya fahimci abin ne alhalin kuma jejiye sakamakon ayoyi duk ba su yi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah yana tabbatarwa nan wannan aya ta kumshi sakuna da dama amma a takaice sakon da ta fara kumsa shine Allah yana ce mana wala ina tatal ladina utul kitaba kulli ayatin ma tad'u qiblatak yahudu na farko Allah yana tabbatar da cewa mutane ne mai yaudara duk gaskiya ba gaskiya ba ne ya hana su bin manzan Allah duk hujja annabi ya kawo sun ƙi imani ne nasara ma haka ba hujja ba ne ya hana su imani da manzan Allah sun ƙi su imani ma tabi o qiblataka wa ma anta bi tabi'in qiblatahum nabi kuma Allah yana tabbatar musu annabi su ɗebe tammani shi annabi ma'asumi ne wa ma anta bitabi'in qiblatahum ba zai taɓa yiwa manzo Allah ya juya baya ya bar sabon sabon Allah ba na uku kuma wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd da yahudu da nasara wasu irin mutane ne wanda ya su da su cin kansu suke yi amma idan sun zo tijahar islam yake funa diddana wannan ne kawai dalili amma ba su da wani imani na haɗin kai su ya su suna faɗa da kansu ya tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta dukkanin su zaka gansu kaman ga su kilif ne guda ɗaya kaman ga su sun yi tamba guda ɗaya amma dukkanin su zuciyar kowa daban-daban ne to shine abin da na farko sako ke so isar maka shine wannan وما أنت وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولا إن اتبعت أهواءهم wannan kuma sako na hudu yana isar mana ne ga al'umman annabi wala in ittaba'ta ahwaa'ahum da a ce za ku bibi irin son zuciya irin na yahudu da nasara to zai kai ga halaka imma innaka idhal min adh-dhalimin lalle a wannan lokacin kuna cikin mutane wa'inda suke adh-dhalimin sun shiga cikin halaka munafiqina wanda sun saba da addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to aya na gaba Allah yana ce mana alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan mutanen Yahudu da Nasara Allah yake cewa alladhina atainahumul kitaba kaga wa'inda muka ba su littafi anan Allah yana nufin akhbarul yahudi wan nasara malaman da suke cikin yahudawa da malaman da nake suke cikin nasara ya arifunahu sun san alqiblan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya baya shine asalin zabin Allah shine zabin annabi Muhammad shine zabin dukkanin annabawa wanda suka gabata duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa alladhina ya'rifun alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya arifuna abna'ahum wanda muka ba su littafi din nan ana nufin malaman yahudu ne da malaman nasara wannan yake tabbatarwa cewa dukkanin malami yana dauke da wani nauyi a wuyarsa a duk lokacin da al'umma yamma Allah zai musu uzuri don rashin gasani to malami shine na farkon wanda Allah zai tuhuma a matsayin wanda ya sani saka dukkanin malami yayi a hankali ya san cewa akwai wato taka tsantsan da lamarin ubangiji madaukakin sarki in ba haka ba kuma to Allah zai iya hukunta mutum a lokacin da kuma mutum ba shi da wanda zai cece shi to Allah ke cewa wato wa'innan mutane din alladina atainahumul kitaba wanda muka ba su littafi ya'rifunahu suna da yaƙini sun san cewa ya'rifuna al-qibla ya'rifuna sun san cewa littafin su yana musu bayanin alƙiblan nan annabi zai zo a sifa kaza iri kaza wa qiblatuhu makkata alƙiblarsa da zai kalla sallah garin makka ne kuma sun karanta cewa alƙiblar annabi ibrahim ma garin makka ne sun karanta cewa duk annabawa ga alƙiblarsu kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴayensu a wani ruwaya kuma fassaran ayan yakan canza alladhina ya'rifuna alkitaba wa inna atainahum alkitaba wanda muka ba su littafi ya'rifunahu sun san wane ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kama ya aifuna abna'ahum kaman yanda suka san ƴaƴansu wanda ɗaya daga cikin akhbarul yahud wanda wahab ibn munabbah yana cewa wallahi tallahi mun san annabi muhammad fiyama da yanda muka san ƴaƴayenmu domin shi annabi mun karanta shi a littafi mun karanta shi a zabura a taura dukka mun karanta manzo Allah dan shi yana cewa na karanta littafi na littattafan da ya gabata littafi 70 da wannan amma gaba ɗaya abin da na gani a cikin littattafan shine Allah ya ba wa annabi Muhammadu hankali kadai na manzon Allah kwaya daya yace kaman wato idan da ku duba halittar yashin kasa gaba daya aka tara a gefe to wannan shine hankalin manzon Allah in an dauko yashin kwaya daya ta to ita aka raba ma annabawa da siddiqai da waliyai da mu gaba kida sauran tarin yashin duniya kuma shine kwatan kwatin hankalin manzon Allah wannan alittattafan su ya gabata ya karanta to idan kuka dinga gani sun karanta sifofin manzon Allah za a aiko shi a garin Makka zai kalli ɗakin Ka'aba, zai hijira mahajiruhu Madina, wa mab'asuhu Makka, wa mauliduhu Makka, wa qiblatuhu Ka'aba, wa kaza wa kaza duk sun karanta a littafansu shine Allah ce ya arifunahu sun san wane ne manzon Allah kama ya arifuna abna'ahum kaman yanda suka san ƴaƴayansu haka suka san wane ne manzon Allah amma abun ban tsoro Allah ya ce wa inna fariqan minhum wallahi wasu daga cikin jama'an su da yaktumul haqqa suna koya gaskiya wa hum ya'lamuna alhalin sun san wannan gaskiya anan la yaktumuna alhaqqa malamai kamar irin su Imam al-Qurtubi da Sayyidina Abdullah ibn Abbas da su Sayyidina Mujahid da makamantansu duk sun tafi akan cewa la yaktumuna alhaqqa na karshe din nan shine alhaqqu anan shine Annabi Muhammadu dama alqur'ani yayi ambaci da alhaq har abu guda kusan hudu na farko Allah shine alhaq zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil Allah ya ambaci alqur'ani da alhaq wanda Allah ke cewa wanda lika mun saukar maka da wannan alqur'ani alhaq min rabbika fala takunanna minal mumtarin wanda shine da zuwa gaba alhaq min rabbika fala takunanna minal mumtarin sannan Allah ya ambaci manzo Allah da haqqu a wannan aya allazina ya'rifuna allazina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa sannan Allah ya ambaci addinin musulunci da gaskiya Allah ya ambaci gaskiya da gaskiya a gaskiya ta zo a cikin alqur'ani har kusan wato akalla dai abu guda da su masu muhimmanci to anan Allah haqqu yana nufin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ke cewa wannan alkur'ani da aka saukar din nan wato gaskiya ne wa'innan malaman ahbarun yahud ahbarun wa ahbarun nasara ya'rifuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fawqa ma ya'rifuna abna'ahum wa fawqa ma ya'rifuna aba'ahum li'annahum qara'uhu fi kutubihim sun karanta a littattafansu sun gani a littattafansu asali wahab ibn munabbah da ɗaya daga cikin manyan manyan malaman su yake cewa da ɗana zai bata da ɗana zai bata irin su Abdullahi ɗaya daga cikin manya-manyan ahbab Yahuda wanda ana mishi Abdullah wanda akwai inkiyarsa ko kuma sunan mahaifinsa wanda ya kwanta mini yana cewa da ɗana zai bata da wato ɗana ban san ɗana kamar yadda na san annabi ba domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama na karanta shi da sifansa da komansa cikin alkur'ani ya ce amma ɗana da na haifa ban da yaƙinin cewa matata ta yi ratse shin ɗan nan nawa ne ko cikin wani ne to abubuwan da suna nan da yawa Allah ya taimake mu Allah yake cewa wannan alƙibla da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawan da su ga baki ɗayansu suna da yaƙinin cewa wannan shine gaskiya a kalli yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalla Allah yake gaya mana الحق من ربك فلا تكونن من الممترين anan Allah sai ke ƙara kwantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam hankali a wannan aya Allah yake ce masa ya rasulullahi kada ka ji tsoro kada ka shiga cikin damuwa ko zargin mai zargi domin yahudawa sun zo suna ta shakkala al'amari suna cewa ai a littafin su ga yanda yake Allah ce ƙarya suke babu wani wanda aka bashi a littafi cewa wai su kalli a sharku ko su kalli argarbu Allah ya ce ba haka aka yi ba alhakumin rabbika wannan abin da na tabbatar da kai a kayi shine yaƙinin gaskiya min rabbika daga Allah fala takunanna minal mumtarin kada ka shiga cikin wa'innan mutane masu shakku masu kokonto su ne wa'innan mutane yahudu da nasara anan shi ma wannan aya za mu tabbatar da cewa wannan aya irin wancan ne wani zai ce to ai gashi anan annabi ma sallallahu alaihi wasallam yayi kokonto har Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ta kada kai kokonto a manzo Allah bai yi kokonto ba Qur'ani yana magana daban-daban yana magana da ma'anoni da yawa akwai yadda zaka ga ashakku din karara ko azzannu karara amma kuma Allah yana nufi da shi yaqini ne Allah yana nufi da shi yaqini ne ko a cikin wannan sura akwai yadda Allah ya magana da a matsayin azzannu din amma kuma zannun din tana nufin yaƙini ne saka ayoyi suna nan daban-daban wanda da ka gansu da zahirin su amma ma'anan su kaza malamai su fassara shi anan alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wannan aya bata kira annabi a matsayin mai kokonto ba dan wani zai ce shin annabi yayi kokonto ne Allah ya tume shi da haka Allah ba yayi da annabi bane wannan al-mukhatab bihi annabi wal murad bihi sallallahu alaihi wasallama ummatahu kamar yadda zamu ji Allah yana gaya mana cewa wattabi ma yuha ilayka min rabbik inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah yana gaya mana ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tu'il kafirin wal munafiqin wannan ayoyi suna nan daban-daban to anan al-mumtarin abinda aka dauki al-mumtaru asalin an dauko shi daga almirya wasu sun ce almirya shine asalin kalmar wanda almiryatu ta'ani ash-shaqqu wa ta'ani az-zann wanda yasa sai ake ambatan sa al-mumtar ay al-mufta'il shi yasa ake cewa ismul fa'il ne sai zamto al-mufta'ilu al-mumtaru to amma sai a ce al-mumtari'u al-mumtari sai zamo wala takunanna min al-mumtarina bi ma'ana an yi jam'in wannan to wannan Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake annabi kuma ba da annabi ake nufi ba ana yi ne da mu al'umma da su sahabban da suka rayu da shi wannan fa abin da muka wajahantar da annabi din ita ce gaskiya fala takunanna min almumtarin ko da wasa kada ku kasance cikin wanda suke kwankwanto su ne yahudu da nasara da kuma wasu daga cikin munafakai na mashirkan laraba Allah ya tsare mu ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء
To, jama'a mu ya hakuri saboda Allah ina gani networkin Malam Nasir ne yanzu nan zai dawo ku ya hakuri. Network ɗinsa ne mun samu ah, matsalan network a wurinsa ne ba a wurinmu ba. Kuma insha Allah yanzu nan network ɗinsa zai dawo ku ya hakuri. Ku bear with us insha Allah network ɗinsa zai dawo zai dawo yanzu yanzu nan. Ah, In Allah ya yarda. Sa a bibiye mu saboda Allah.
annabi girman girma annabi mai daraja mai kima annabi ka a samu karama ya makokobar rama mahamudu abban su fadima mahamudu annabi farkon farko annabi annabi kai ne karshe annabi kuma ka kai karshe annabi kaman jinni da insi annabi kowa yana salati annabi kun ka abban fati annabi manzo mai jibaluti annabi manzo nurin zati annabi haka
na'am Aha, to bismillah jama'a shek ya dawo ah, za mu ci gaba kenan bismillah shek Ah, assalamu alaikum shek wurin ka Na'am.
ba ha masha Allah zo muna ganin ka to bismillah Allah madaukakin sarki yake cewa alhaqqu min rabbik gaskiya ita ce kenan daga ubangijinka madaukakin sarki fala takunanna min almumtarin kada ka kasance tare da wa'inda suke kokonto ko suke shakka da sakon Allah da ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
Ah, to bismillah jama'a shek Na'am. To shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa wali kullin wajhatun huwa muwalliha lallai kowace al'umma tana da wajhatun alƙiblar da ta zaɓa huwa muwalliha wacce wannan alƙiblar ne ke juyawa ta shi take fuskanta. Wannan bayani ne Allah ke yi mana m- wato akwai hazafi a ciki. Ai wali kullin wali kulli ummatin wujhatun huwa muwalliha kowace al'umma tana da mafuskantan da ita ta juyar da kanta ta zaɓa makanta amma kai kuma ya rasulullahi alhaqqu min rabbika kai Allah ne ya zaɓa maka naka amma yahudu su suka kalli yamma nasara su suka kalli gaba wannan su suka ga dama su kalli yadda suka kalla wato wannan sun kalli asharqu wannan sun kalli algar ma'ana ba ana nufin gabar namu na Hausa ba mun an ce gabar kawai da yanda aka kalla kai sallah to su kuma sallah in an ce algabar shine yanda rana ya hudu wato yamma kuma yanda rana ya faɗi to wasu su suka ɗauki asharku wasu suka ɗauki algarb shine Allah ke cewa wali kullin wijhatun huwa mawalliha kowanne daga cikin wa'innan al'ummatai na yahudu da nasara sun ga irin wanda ya yi musu suka zaɓa wijhatun suka mai da shi alƙibla huwa muwalliha wani kira'an kuma huwa waliyuha kowanne daga alƙiblar da ya zaɓa wa kansa shi ya ƙirƙiri abinsa yake jibintan lamarinsa amma ku kuma ba haka bane Allah ya zaɓa muku naku ko kuma a ɗauke ta da ma'anar wali kullum wijhatun huwa muwalliha kowanne a cikinku da yahudu da nasara da al'umman annabi sallama wijhatun yana ta alƙiblansa huwa muwalliha ita ce ya kamata ya jibince ta amma fastabiqul khairati ku rige-rige wajen tabbatar da alkhairi ku al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana su ku basu da nasu lakum dinukum waliya dini su sun zaɓi nasu ku kuma ku tsaya akan naku sai haka fastabiqul khairat tun da an samu alƙiblar da za a yi sallah lati to fastabiqul khairat ku gaggawa ku yi tsere tsere mu zan musabaka wannan ya je neman alkhairi wannan ma ya je neman alkhairi fastabiqul khairat kowa yayi gaggawa wajen neman alkhairi domin Allah ya faɗa aina ma taqulu duk inda kuke ya tibikumullahu jami'a mutuwa za ta zo ta tsare ku ga baki ɗayan ku nan Allah ya mana umarni ya yi mana wato kira da ma'aikata alkhairi sannan Allah ya mana tsawatarwa wanda wannan tsawatarwan kai tsaye yana tafiya ga kira ga mutuwa kowa ya san mece ce mutuwa Allah yake cewa aina ma takunu duk inda kuke ya tibikumullahu jami'a Allah zai kawo ku baki ɗayan ku ma'ana zai tattaro ku bayan da kun mutu lalle Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in bisa ga ya kashe ku ya tado ku ya hada ku a go daya kadirun Allah yana da ikon yayi wannan abun kuma a cikin kankanin lokaci Allah ka sa mu kyakkyawan karshe ka tashe mu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gargadi ne Allah yake tura mu innan kabilu da suka kisi imani da wayannan al'ummatai akan cewa lallai zai fito musu ta da ba sani ba shine zai dauki ransu kuma zai musu hukunci a rashin biyayya da suka yi masa da rashin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal haqq min rabbik وما الله بغافل عما تعملون الله مدوكي سركي كتوا ومن حيث خرجت يا رسول الله duk ta inda ka fito fa walli wajhaka ka fuskanci fuskarka shatar almasjid harami yanki wato shine fuskantan masallacin harami ita ce ɗakin Ka'aba wannan wato masallacin harami ɗakin Ka'aba ko ta ina mutum yake ya fuskanci ɗakin Ka'aba shine aka ce shatar almasjid haram yankin ɗakin Ka'aba wanda wannan anan malamai suka yi shahadi wanda ya shiga cikin ɗakin Ka'aba yayi sallah a cikin ɗakin Ka'aba suka ce bai da sallah sabida ina ya fuskanta ya kalla yayi sallah din Allah ya yi umarni ne ga duk wanda ya sallah ya fuskanci ɗakin Ka'aba ba ya shiga cikin ɗakin Ka'aba ba duk da akwai magana kauli na biyu a kai amma kuma bai kai wannan kaulin ƙarfi ba sai suka yi maganan cewa dukkanin wanda ya yi sallah amma ya wuce saman ɗakin ka'aba shi ma ba shi da sallah sai dai idan abin da ya wuce saman ɗakin ka'aba ɗin yana da kafi a kan ƙasa misali kai ne kake kan gini ko da ginin nan ya kai hawa ɗari to za ka yi sallah kana kaman ɗaya yake da kada kan ƙasa amma wanda yake kan hawa'i yake kan iska to shi ba zai sallah ba akan me zai sallah sai dai idan yana kan ruwa to shi ma ɗaya yake da yana kan ƙasa tun da ya zama abu mai lasiki to a nan ne sai kuma sabon fatawa ta zo musamman a wannan zamani da ake sallah a cikin jirgi wanda mutane suke magana wasu suka ce ya halatta a yi sallah a cikin jirgi saboda me yasa a kiyaye lokaci domin ai mutum yana nan annabi sai suka kafa hadisi hujja da hadisin da manzon Allah ya salla akan taguwa kuma tana fuskantar ko ta ina sannan kuma Allah ya cewa aina ma takunu Allah yana cewa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta nan zatin ubangiji yake Allah ake fuskanta dama ba dakin Kaaba ba dakin Kaaba mazhari ne amma ai Allah shi ya tsaye da dakin Kaaba sai suka ce to manzon Allah yayi sallah akan taguwa. To, a nan malamai sun amsa musu da yawa. Amsa na farko suka ce, annabi ne ya salla akan taguwa ba sallan farilla ba ne na nafila ne. Wasu ka ce su a'a na farilla ne, suka ce to ko da sallan farilla ne manzan Allah ya wannan lokacin, ai ita taguwa ita kansa tana kan ƙasa ba a sama take da fuka-fiki ba. Da sai a samu ruwaya cewa manzan Allah ya yi sallah akan buraka, sai suka ce to da adan ne da a samu cewa sallah a cikin jirgi ya halatta to amma abin ya zamto mas'ala ce wacce a yanzu kusan yana da faɗin gaske ana kuma rawwaja shi kowa da irin mazharinsa da manzurinsa to amma kamar yadda manya-manyan malaman mu suka tafi kai musamman mazhabar malikiya kusan gabaki ɗayan su jumhur nasu sun tafi akan cewa sallah a cikin jirgi to mutum ya haƙura ya sauka kawai idan ya sauka tukunne ya sallah domin da a ce za a samu manya-manyan kibar na malikiya fuqaha da an samu suna yin sallah a ciki wanda mu musamman mu almajiran shubra radiyallahu anhu ya fi kowane shehi a zamanin su shiga jirgi har sai ta ga turawa suna tambayan sa yaya bai tsoron jirgi yace ai tun ina mugunyan goyo da ake dauka ta ɗaya take da kaman jirgi aka dauke ni saka da dan ji tsoro a lokacin ya kamata na ji tsoro amma yanzu da wayo na menene dan yi tsoron jirgi to amma da kansa bayi yin sallah cikin jirgi har ta kai ga cewa wata rana ya zo filin jirgi jirgi za ta tashi shehu radiyallahu anhu sai ya an kira sallah lokacin sallah yayi sai ya sauka ya sauka ya je ya shimfiɗa duma ya yi sallah wanda anan aka ce wani abu ya dakatar da jirgin cikin karama na bayan Allah wanda ke ja'izi ne ga hankali da shari'a ya yi sallah bayan ya yi sallah ya dawo ya shiga jirgi kuma aka tashi aka tafi wanda har larabawan misra suke ce mishi almasjid almuntakil wai ma'ana masallaci ta gidanka saboda shi idan dai lokacin sallah yayi bai jiran likita bai jiran jirgi yakan gabatar da sallah in dai lokacin ta yayi yana kasa amma in ta same shi yana sama to zai tallala ya sauka yayi ko kuma kafin ya hau ya haɗe su a maimakon kuma lokacin ya same shi a cikin jirgi to anan matsala ce mai faɗi wasu za ce ai manzo Allah sallallahu alaihi ce ko Allah ya ce inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta sallah an yi ta tana da lokaci saka in lokacin ta yayi ko akan jirgi ne na sama zaka yi sallah ko a ina ne zaka yi sallah ko kaza ne zaka yi sallah haka ne kuma kuna kan daidai to amma abu ɗaya zamu duba malaman da suka saba shiga jirgi sun yi bayani zaka iya shiga jirgi daga Najeriya kana so ka je ka wani ƙasa misali irin ƙasashen nan wanda lokutan mu ya saba To idan ka taso daga Najeriya kafin ka je ƙasan suka ce za ka iya kai ka baro gida sallan al'asar ne. To a jirgin kuma sai ku hau wani waje sai zamto a darensu saman da kuka yi su a wannan lokacin sararin samaniya da garin da kai sallan su kuma sallan azahar ne. Kai kuma kai sallan magariba a wannan lokacin. to a lokacin azhar din wannan garin azhar ne ya kai maka to kai kuma sai ka zo kai sallar magriba kaka akwai tanakudi akwai iskal afwan akwai iskal akan maganar sallah cikin jirgi mu mun fi fifita wato barin sallah din a cikin jirgi har sai an sauka zai fi wato wato lakana aflam zai fi kukuta ga wanda ya bari akan ka ce kuma kawai za ka yi koma halin kakane wannan ina ga yafi mana kubuta idan an yi hakan ai koyi da manyan malamai irin su Maulana Bashir Ibrahim Sali al-Mufti na Najeriya wanda su ma kusan a haka suka tafi wanda har yake ba da kissan sa wata rana yana cikin jirgi a tare da wasu manyan manyan kibar na malamai na wasu kasashe sai suka ce lokacin sallah yayi Sharif kai za ka yi mana sallah Sharif sai ce a'a aini ba ai kai za ka mana limanci ce aini sallan ma ba zan ba balle limanci saboda ni ba malike ne muna fifita wato sallah a cikin jirgi ba mu cika yi ba har sai idan mun sauka saboda wannan iskalat da ya shiga din cikin sa wallahu ta'ala alam wannan matsala ce fiqhiyya ba matsala bace ta sabani da kirin kidimawa saka idan yan uwa sun fahimci junan su to addini zai zamto mana da sauki kowa zai bai mahalli na ishtihadi tunda ba ruwaya daga annabi kai sallah a wajen babu ruwaya daga annabi kar kai sai dai wannan wato ishtihadi na malamai da maganan kuma alqibla din nan to yana da tasiri Allah ya taimake mu Allah yake gaya mana cewa wa min haisu kharajta fa wanda wajen ka sukar majal haram duk inda ka fito ya rasulullahi ka fuskanci fuskarka tsagin masallacin harami ɗakin Ka'aba a nan malamai sai suka ce masjidil haram din nan shatrahu Allah ya ce saka to ko da a ce masallaci mutumin da ya sallah sai ya kalli kusurwan ɗakin Ka'aba sallansa yayi misali ita Ka'aba tana straight ne santa na misali misali santa haka sai mutum sai ya sallah haka kusurwa ma'ana ba ya karkata gaba ɗaya ba hannun ma'ana ba zai gane ba sai a angle sai suka ce sallan sa yayi angle angle yayi amma ya kalli haka gefe straight ne ko ya kalli haka gefe straight ko ya kalli baya shine sallar sa ba ta yi ba amma da tana ƙaba straight haka sai yayi haka duk wanda ya haka shi ma sallan sa yayi domin ya kalli shatar masjidil haram gabar ɗin ai tsagin masallaci ɗakin harami wannan duka ya halatta wa innahu lal haqqu min rabbik lalle gaskiya yana nan ga ubangijinka wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun kuma wannan tsai da ku da aka yi ku kalli wannan fuskantan wannan shine gaskiya daga ubangijinka fa hafizu alaihi wa ati wallahi ta'ala fima amarakum bihi ku yi biyayya ku kiyaye abinda Allah ya umarce ku wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun Allah bai rabkana ba akan dukkanin abin da kuke aikatawa yana gani kuma zai muku hukunci da shi ranar tashin alkiyama Allah ka yafe mana ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله كتوى ومن حيث خرجت يا رسول الله أقوى مقامي كتي أقوى وجهي كتي شلا يكامك فول وجهك كفسكنشي فسكك كشطر المسجد الحرامي تحنين واتو مسلاتين لكن كعبة شين لكن كعبة وحيث ما كنتم أقو إنا كنت فولوا وجوهكم كجو يد فسكن كشطره ساجن لكن كعبة لألا يكون للناس عليكم حجة domin kada ya zamto wa'innan mutane anan Allah ya da Yahudawa da Nasara wanda suke neman sai kun koma kallon gabar kawai ma'ana mahudar rana kawai kuma kallon ku ko a kallon mafaɗar rana kawai Allah ya ce a'a li Allah ya kuna lin nas alaikum hujjatu ni ne hujjar ku ba wa'innan mutanen ba sai aka ku kalli irin yanda na umarce ku nace ku kalla kada ku ce za ku yi irin nasu domin in ku biye ma nasu zai zamto sun riƙe hujja akan ku su ce ai addinin su kuke yi domin farko farkon lokacin da manzo Allah ya zo sai suka fara ce to kun ga mu addinin mu shine gaskiya annabi yana kallon yanda muka kalla to ya zamto mu yake bi lokacin da aka juyar da manzon Allah kuma ya koma kallon dakin Ka'aba sai su kuma suka ce to a wannan yana addinin ma na wasa ne su kuma munafikai mushrikan Makka suka ce to raja'a muhammadin ila qiblatihi wa sayarju ila dini qaumihi annabi ya koma kallon ɗakin kaba dama ita ce kiblan mu to kwanan nan kuwa za ku gani zai bar addinin amma zai dawo addinin bautan gumaka Allah yake karyata su da wannan ayoyi Allah yake cewa fa wallu wajhaka sadar najil haram wa haythu ma kuntum du'a inda kuke fa wallu wujuhakum ku juyo da fuskan ku shatrahu tsagin ɗakin Ka'aba akwai wajajen da ɗakin Ka'aba bai zama wajibi a kalle su ba shine kaman lokuta malamai sun tabbatar da kaman jirgin ruwa yana tafiya to mutum zai fara fuskantar alƙibla to ko da yayin ta juyawa mutum zai taba sallarsa sallarsa ta karɓu a sannan lokacin da ake yaƙi ana yaƙi mutumin da ke kan doki lokacin sallah yayi Allah ya ce ai sallah abin mamaki sallan yaƙi har da ka iya kai magana za ka iya ka wanke jini za ka iya ka kai sara duk wannan malamai sun ce ya halatta ba salatul khawfi ba sallar da ake cikin rugunsumi ba salatul khawfi muke magana ba malam mai muktasar ya kara yayi bayani mai fadi game da wannan masail din wanda ya shafi kallon alƙibla musamman a filin yaki saka mutum zaka iya kai magana kuma sallah kake zaka iya kuma kai tafiya kuma sallah kake to akwai lokuta wanda kallon alƙibla bai zama wajibi ba saboda sun haɗu da wasu lawazim ɗin da ta da su ba zai yiwu ba sai haka Allah ya taimake mu Allah ke cewa haitu ma kuntum ko ina kuke wa wallu wujuhakum ku juyo da fuskokin ku shadrahu saitin dakin Ka'aba li Allah ya kuna linnas alaikum hujjatun domin kada wa'innan mutane yahudu su dauki hujja na cewa su ne suka koyar da ku su suka nuna muku Allah ya ce illal ladina zalamu minhum sai dai azzaliman nan mutan Makka wanda su kuma sai suka koma cewa to ai yanzu annabi ya koma koyi da su Allah ya ce fala takshawhum dukkanin suka kuji tsoron su wakhshawni ku ji tsorona ni ne Allahnku, wali utimma ni'mati alaikum, na yi alkawari wanda ya biye ni ya mun biyayya, zan cika ni'ima na a gare ku, wala Allahkum, lallai idan kuka yi wannan abin da na umarce ku din, lallai da ku samu shirya. La'alla a wajen Ubangiji tana nufin tabbas ne, ba tana nufin wai ta yiwuwa ko watakila ba ne, la'alla in Allah ya faɗa tabbas ne. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم ان شاء الله mun tsaya aya na 150 gobe za mu tashi aya na 151 wanda insha Allah inda tambaya za mu amsa su abin da muka sani Allah kuma ba mu ikon fadin sa daidai wanda ya zama kuskure ne daga mu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu daman dara shi ka ba mu daman gane shi albarkan annabi Muhammadu albarkan alqur'ani wannan wata na Ramadana wasa wasa ko gaske gaske gashi yanzu har mun kai azumi guda hudu ko yau mun yi hudu ko uku mun yi hudu ko to Allah subhanahu wata'ala ya karba mana wannan ibada namu ya sa ta amfani mu duniya da lahira wannan kuma yan uwa da suka tsaya wajen hidima matsayi da wannan karatu Allah ya tsaya musu musamman kuma wayin da ga su dai gashi dan muna nan gari ne dai na bakunta amma kuma sun kawo mana ziyara saboda ganin ana gabatar da karatun to Allah subhanahu wata'ala ya biya mu kowa bukatunsa albarkan annabi Muhammadu kuma Allah mai da ku gida lafiya mu ma Allah mai da mu gida lafiya albarkan manzo Allah wannan kuma wata Allah ya sa ta zama dalili na karban tuban mu baki daya na'am wassalamu alaikum to jama'a masu sauraron mu akan wannan shafi alhamdulillah ya maula malam Nasir Shek Ado Musa ta fawa walewa tafsirin da yake gabatar mana a nan wannan shekara 2022 yau muna muna 5 April 2022 da ya gabatar da tafsirinsa na biyu cikin watan Ramadana. Alhamdulillah, kamar kan da muka magana hawa yau ba za mu bude layi ba, na gari jama'a na kira, ba za mu ɗauki kira ba, ina ma kai da kake da tambaya ka yi ƙoƙari ka yi audio, kamar kan da muka faɗa, shak zai amsa tambaya guda biyar ne. Alhamdulillahi, masu kira shede ba za mu ba ku dama ba shede ku yi audio audio shine abin da kawai za mu ba da daman haka insha Allah shi yasa jama'a shak ya ba shi a, a, a Najeriya yana kasar Saudiya ne wani ne zai ce a'a shi ya dawo gida sannan ya zo ya huta ya ci gaba da tafsiri amma kaga shak inda yake duka ah, hankalinsa na tsaye kuma hankalinsa kwance yana tafsiri sa'annan kuma duk wayanda ke Saudiya yawanci mun san kanda ah, matsalar network yake a gun ah, face kai da ka zama takurin ka zauna sosai za ka yi ka gane kanda za ka iya ka use din a network ɗinka sosai amma kaga shayi duk da haka ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya zo ya gabatar ya amfanar da jama'a akan wannan ah, tafsiri da yake ya samu network sosai ne abin ma- abin shayi ma yana bani mamaki saboda mu yi magana da shayi gaskiya akwai wuya shi dai mun yi audio da audio amma in ya kai wurin tafsiri da shek na samun network mai kyau ya zo ya gabatar da karatu alhamdulillah mun gode ah, ma Allah to a sheki akwai wata Zainab ta rubuto ne ita eh, ta rubuto ne rubuto wanda ta yi cewa ka yi magana wai akan sallah a cikin ah, jirgi to ita kuma gaskiya a da tana yin sallah a cikin jirgi domin ta ga ana yi akan intanet ta duba akan intanet ta ga ana sallah a cikin jirgi shi yasa shi tana ganin kaman a'a normal ne kuma tana kasuwanci kasuwancinta tana hanya ne all the time wata ra- wata sa'in tana Dubai ko ah, zuwa Kano to tana ah, sallah a cikin jirgi to shin sallolin da ta yi cikin jirgi duka za ta biya ne ko dai a'a ya za ta yi a yanzu
Assalamu alaikum sarki wa alaikum salam
eh, tambayin yana ɗan kakkaɓewa kace wata mata eh wata mai suna Zainab ta rubuto muna cewa wai ta ji kayi ma- kayi kar- kayi magana akan sallah cikin jirgi
na'am to ita kuma yar kasuwa ce na'am To, ah, sallanta da take yi cikin jirgi da ya yi mata sosai saboda ta ga ana yi ne kuma manyan malluma a cikin jirgi ta gani akan intanet. To ita kuma tana harkokinta ne kasuwanci kan sallah ya wuce ta. Shi yasa ita kuma tana yi gaskiya sallolinta kamin ta shiga jirgi tana alwala in ta shiga jirgi ta yi sallah. Ah, to sallolinta da take yi wanda ta yi a bayan duka yanzu ka nuna cewa mazhabanmu bai kamata a yi sallah cikin jirgi ba to wanda ta yi a cikin jirgi ya wuce yanzu ya za ta yi saboda gaskiya sallolinta a cikin jirgi take yi
eh dama na farko ah, shi sallah ko da a ce ba jirgi ba ko da alƙibla ne mutum ya yi sallah misali yanzu a nan in ka zo gari kana bako sai ka yi sallah baka kalla alƙibla ba to malamai suka ce lokacin da aka zo aka sanar da kai kuma lokacin sallah ya fita bai zama dole ka rama wannan sallan ba balle kuma la'alla a cikin jirgin ita ta yi shi ne akan rashin sani ko rashin wanda ya nusar da yake zuwa ga daidai saka wannan ba za a ce ta mai da salloli ba sai dai ta yi kokari idan har za ta shiga lokacin sallah ya yi sai ta yi sallah in ta san awoyin da za a yi zai kai larurin wannan sallan ko kuma muktarin wannan sallan ya fita to sai ta yi jam'in su kafin ta hau jirgin amma kuma barin yi a cikin san ya fi wasu ma malamai suka ce a da ma a ce jirgi akwai wani waje ne da aka aje aka ce na mai yin sallah ne to da nan ma sai a ce to eh shi ma ga muhallin sallah amma ƙarshe abin ma da ga ana yin shi ne a dudduke a karkace ru- ru- rukunan ma ba su cika ba ga abubuwa dai daban-daban Allah dai taimake mu a wannan shine abin da zamu faɗa saka ba za mu ce ta mai da sallolinta ba sallolinta suna nan sai dai kuma abin da gaba dai ta yi kokari ta gyara su shine taimakon da abin da zamu faɗa a cikin abin da muka sani Allah ya taimake mu amin to ga tambaya na biyu kuma shi za mu buga shi wannan audio ma yayi gashi nan na Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sarki zaki. Eh, Barka da shan ruwa. Kuma ina gaida shehi na Nasir Ado Musa. Allah ya saka muku da alkhairi. So, sarki yana da tambaya. Eh, Mene hukuncin wanda yake azumi kuma mazi ya soka wato mazi ba mani ba mazi to mene hukuncin wannan insha Allah sai a tambaya malam ya bani amsa insha Allah na gode To, masha Allah, bismillah shek.
eh ban ji maganar san sosai ba kaɗan maimaita min na Eh, fahimci ya, abin.
ya, wai yana gaida ni yana gaida ah, babban shehi Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ta fabule yana gaida kai. A Na'am.
tambayansa shine ah, me hukunci yau yana azumi shi ya tashi kamar da ranar saka shi mazi ya sauko masa amma ba mani ba mazi ne ya sauka masa. Ah, shin azuminsa yana ciki ko dai a'a azuminsa ya karye.
azumin sa yana nan tunda maziyi ne ya sauko masa kuma a bacci azumin sa yana nan maziyi bai karya azumi musamman mutum a bacci ne yayi haka maniyi ko da maniyi ne yayi bacci ya tashi ya ga maniyi a jikinsa azumin sa yana nan kai ko da yayi da ya mafarkin yayi jima'i ma a baccin da ya tashi idan sa biyu bayan ya tashi sai ya bude ido kawai ya ga jikinsa ya ɓaci azumin sa yana nan matsalar da ke faruwa malamai sai magana biyu ne mutumin ne ya samu mace suka dinga wasa ko ya dinga hira da ita wanda har ta kai ga ya jawa kansa ya maziyi to wannan azumin zai rama shi amma idan ya kai ga cewa har ya jawa kansa ya furda maniyi to zai rama kuma zai kafara wannan shine maganan da malamai suka faɗi wallahu ta'ala a'lam. Allah ya kiyaye mu
Amin. Ah, Shayi akwai wa- wani ya rubuto wai a cikin azumi ne a da gaskiya wai zai iya tuna cikin yarantakan shi ne, amma maganan nan ya dade wai a da ah, ya yi azumi amma shi gaskiya cikin da ranar saka ya ya yi zina. To, amma a yanzu wannan abu yana damunsa shin ah, ya zai yi?
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi babu wani laifi da mutum zai yi wa Allah ya tuba Allah bai karɓi tubansa ba babu wannan laifi mutukan mutum yana da rai na da numfashi in ya tuba Allah zai karɓi tubansa shi dai abu na farko akwai wasa da alfarman ubangiji wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub na farko yayi wasa da alfarman ubangiji yana bukatan ya yi istighfari na biyu kuma wannan azumin in ya yi shi da rana ne in da rana in da rana ne ma'ana daga lokacin da aka dauki azumi kafin a sha ruwa to har yanzu akwai kafara a kansa zai kafara zai biya wannan azumin zai kafara sannan kuma zai ta istighfari amma in ba da rana bane azumin sa yana nan in dai ba da lokacin azumi bane ma'ana in ba lokacin da daga misali kaman fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana bane wannan azumin da ya na wannan ranar da ya nan azumi tana nan sai dai laifin zina kuma hayya ta istighfari kuma wasa da rahama da, da, da falalan Allah yana ciki ya yi wasa da alfarman musulunci dole mutum ya tsaya akwai laifuffuka suna nan da yawa amma akwai wasa da alfarman musulunci shi ma laifi ne kamar izgili ne wa Allah a watan da ake ganin wata ne da Allah ya manzo Allah ya ce an daura shedanu a watan da ake ganin wata ne da ake son mutum ya kusanci Allah a watan da ake jin tsoron tsinuwar Allah ake fatan rahamarsa to kar mutum yayi kuskure a zama an tsine masa a wannan watan domin annabi ya ce duk wanda ramadana ta fita ba a yafe masa ba Allah ya nesanta shi daga rahama kamar Allah ya tsine masa to Allah kar ka samu cikin su kuma ya ya tuba in dai ya sani sarki idan dai bayan shan ruwa ne bayan an sha ruwa zuwa kafin kullum alfijir yayi zina to azumin sa tana nan sai Wai, dai wai, wai, wai, wai da rana.
da rana azumi ba ta nan kuma akwai kafara a kansa zai kafara kafara na bin shi kuma yana da- ya ya bi da istighfar
Eh, ya hakuri, Allah ya a, taimake kwa- mu.
da, muna da muna da tambaya masu tambaya ku samu hakuri. A shaida wannan kafara wala Allah da an ɗauki minti ɗaya ko biyu a explain mu- masa ya zai kafaran ya zai ya biya wannan kafaran.
ban gane ba kafara Eh, yake na- tambaya Eh, a ni ke tambaya saboda kaga wala Allah akwai jama'a da eh yawa.
abinda idan an ce kafara na azumi shi dama abu, abu guda uku ne kafaran azumi na farko akwai wato yayi azumi azumi sittin zai azumi zai rama wannan azumin sannan kuma zai azumi guda sittin a jere saboda yayi wasa da alfarman musulunci kuma ya nemi istighfari abin da yasa nace istighfari shine wato wani sahabin annabi sallallahu ya yi makamancin haka shi ba ma zine ba da rana ne kawai ya ɗibi ruwa da gangan ya sha da gangan kuma da ya sha ruwan nan ya zai gaya manzo Allah na sha ruwa a ranar azumin Ramadan manzo Allah ya ce shi ka je karama yayi sittin ya dawo manzo Allah ya ce ba karba ba ya sake har ya na uku ya mutu manzo Allah ya ce ya bar duniya ana bin shi bashin azumin Ramadan
duk da mutuwarsa sai akwai wasa da alfarman musulunci sai da ganganci din da ya shigar to amma idan mutum yayi yayi nadama Allah zai karba wannan dai ana nuna maka hadarin abin ne Allah zai yafe masa wannan Allah zai yafe masa amma duk ga hadarin abu su aka to sai mutum ya yawaita istighfari na farko akwai azumi 60 na biyu akwai yan tabaiwa ko bawa mumini na uku akwai abin da ya shafi ciyarwa wato mudu shi 60 din shi ma wanda da yanda ake bayanin sa wasu da muddin nabi ake ciyar Allah ya taimake mu Allah ba mu nasara.
To, masha Allah, shak za mu ci gaba da ita, uh, mu ji wannan kuma.
To, tambaya ta ta biyu kuma sarki zaki mai hukuncin wanda ya sha ruwa kafin kiran sallah, abunsa wato wantuwa ne, kamar ana sha ruwa a nan kasanmu na kamaru a karfe shida da ashirin Kola ka samu hakuri a networking agun shehi ya samu mas- matsala kaɗan, mu samu hakuri kamin shak ya dawo. jama'a mu samu hakuri kamin shak ya dawo. Eh, shak ya samu matsalar network kamin shak ya dawo. Jama'a kamar kan da muka magana muna am- za mu amsa kira biyar ne, a tambaya biyar ne, kuma wannan a tambaya na biyar shi ne na biyar ko? Eh, kamar shi ne na biyar, muna jiran network ɗin shai ya dawo, ku yi hakuri. Ku yi hakuri kamin networkin shak ya dawo.
in kana so ka sadu da annabi idan kana so ka sadu da annabi ka sadu da shehu ka sadu da shi fa wasu labi billahi saduwa da- saduwa da annabi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam na'am sarki.
Na'am ya Maulana. Okay, ga ga tambaya.
to tambaya ta ta biyu kuma sarki zaki mai hukuncin wanda ya sha ruwa kafin kiran sallah abunsa wato wantuwa ne kamar ana sha ruwa a nan kasanmu na kamaru a karfe shida da ashirin da biyar kuma shi ya sha ruwa ashirin da uku to me hukunci wannan kuma zai biya ko ba zai biya ba sai a tambaya wa malam ya ba ansa yana saurara shi sha Ah, ya Maulana, ah tambayar da yake tambaya wai me hukuncin wanda ya sha ruwa da sauri gabanin a sha ruwa? Bi ma'ana a wurin su a Kamarun suna shan ruwa karfe shida da ashirin da biyar, amma she me shi ya sha ruwa karfe shida da ashirin da uku. Me ya hukuncin wannan? Azuminsa yana nan ko dai zai zai zai biya bashi. jama'a ku yi hakuri a networkin shehi na da na da matsala sosai Mm, yana da matsalan network sosai ku yi hakuri zai dawo yanzu Oh my God. Jama'a ku sha ba kuri. To, ina gani za mu ajiye kenan. Saboda shak ya samu network problem, za mu ci gaba da ɗaukan tambaya in Allah ya yarda gobe in Allah ya kai mu rai da lafiya. Amma a yanzu haka za mu ajiye ah, program. Alhamdulillahi mun gode wa shayi sosai, mun gode da wannan gabatarwa da yayi. Allah sa ah, wannan azumi mu yi lafiya mu kuma ƙare lafiya alfarman annabi da Qur'ani mun gode muku jama'a sosai insha Allah ku za mu ci gaba da wannan karatu na ah, tafsiri in Allah ya yarda gobe za mu shiga na uku kenan in Allah ya yarda to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ga shehi ma da kansa ya dawo To jama'a assalamu alaikum. Ah, ina gani networkin Malam Nasira da matsala sosai. Ah, in shai yana ji na, ah, za mu ajiye kenan. In Allah ya so ya yadda mu ci gaba da wannan karatu in Allah ya kai mu gobe. Ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.